الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين للهدي إلى يوم الدين حق قدر مدار العظيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله إن هذا متاشي مسألة da bismillah rahman rahim mas'alatu ga wata mas'ala bi al sarihal wasfi fil ma farala ma furila ba karasa ba to to tambaya ya shafi na tafsir kenan wa kallazi ma al furu'i man wa ma wa zu wa zatu inda dayyi inna ma a arifuma wa san wa jama'a summa za min ba'di mastabhami nawman zi haza in min isharatin bihi tajarrada wa lam yakun ilga'uhu ma'anan bada fi man hilafu libn al-anbari aw malaka wa laysa bil marri lufufatin kaza isharatu wa al lil mazini wal ahfash al hulfu asal wa ay lil urfi arif wa ya'malu fiha muqaddamu wujuban muqbilu lukufatin salisu fil fi'li has alamat al furu'i al hiqabinas وقيل قلب راف للنكر أبي مجيئها موصولة لسألني لكوفة كل مؤرف بأل أو بإضافة لموصول وسن من من كالذي كما الذين مع الفروع تعرض درسا الذي الذي من تنا iya tsayawa matsayin allazi tana iya tsawa matsayin allazani ko lazani tana iya tsawa matsayin allazina hakanan man tana iya tsawa matsayin allati ko allatani ko allataini ko allati ita man misali ka iya cewa ajaba ni man kama a maimakon ka ce ajaba ni lazi kama ko ajaba ni man kama a maimakon ajaba ni lazani kama ko ra'aitu man kama a maimakon ra'aitu lazaini kama ko marartu bi man kama kama a maimakon marartu bil lazaini kama ko ajaba ni man kamu kama ka ce ajaba ni lazina kamu ko ajaba ni man kamat kama ajaba ni lati kamat ajaba ni man kamata kama an ka ce ajaba ni latani kamata ajaba ni man kumna kama ka ce ajaba ni lati kumna yasa man tana iya zuwa da matsayin duk wa'annan tana iya zuwa da matsayin allazi ko allazani ko allazina ko allati ko allatani ko allati ya duk tana iya zuwa da matsayinsu wa ma haka nan ma ma takan zo don mufradi muzakkari ko don tasniya ko don jam'i ko don muwannasi ko tasniya ko kuma jam'insa ita ma ajaba ni ma fa'ala ajaba ni ma fa'alat wa zo haka nan zo inda ɗayi'in na ma ya danganta gurin banu ɗayi ba za su ce a jabani zu kama zu kama kamar an ce a jabalin da zai kama wa zatu ko kuma zatu in mace ce a jabani zatu kamat zatu kamat a aribhuma galibi shi zu ɗin nan mabni ne amma akwai wasu daga cikin manuɗayi'in ɗin da suke masa irani sai su ce a ni zu kama ra'aitu za kama marartu bi zi kama marartu bi zi kama to wasanni ana yi musu tasniya a ni zawa kama ra'aitu zawai kama marartu bi zawai kama wajma ko jam'i ajaba ni zawu kama ra'aitu zawi kama ajaba ni zawu kamu ra'aitu zawi kamu marartu bi zawi kamu shine wannan amma ɗaya lugar dai kawai za a ce ajaba ni zu kama ko zu kamu kamar an ce allazina kamu shi zawatu shi ne an furwaito cewa su ne masa jam'i su ce zato kamar faɗin mafaɗin su da ce bil karamati zatu akramakumullahu biha ko faɗin wani waƙinsu da ya ce zawatu yan harna zawatu yan hamla kamar ya ce allati yan harna allati yan harna to sun maza hakanan za ita ma tana zuwa a matsayin mausuliya mun ba da mastifhami na woman bayan mata istifhami ko man kamar man za kama kamar ka ce malin lazi kama ko ma za fa'alta kamar ka ce mallan zai fa'alta zi haza ya bi wannan ha'in na haza ba ɗugu haza na ya bi ne haza ba na haza ba in min isharatin bihi ta jarada idan ya zamo zaɗin ba a yi ishara da shi ba kamar misali na ƙurani wani sa'alur kama za yin fikon kama ce mallazi yun fi ƙona ko faɗin mawaƙi ƙarƙultu ha liyu ƙala man za ƙala ha kama manillazi ƙala ha ƙarƙultu ha liyu ƙala manillazi ƙala ha to amma an ga zama da ishirara to sannan ba a ba zamowa mausuli ba zamowa mausuli wala mai kun ilga'uhu ma'anan bada idan kuma jefar da shi ba ma'ana bai bayyana ba amma an jefar da shi kamar bayan sa aka faɗa allazi to wannan sai zama ba ba a aiki da shi kamar misali man zallazi yuqrirullah to man za wannan a sannan kawai zarar istibhari ne kuma an ce man hazal lazi yuqrirul lah zadin ba mausuliya bace fi man hilaful libn ambari akwai sabani ga ibn al ambari a gaba da man ibn al ambari yace man ba ta zuwa a matsayin mausuliya inji shi ibn al ambari cewa ita za ba ta zuwa bayan ma a matsayin mausula amma aka yi masa radi da baitin da yake cewa kasidatin ta tilguru wa muluka gari batin karkultuha liyu kala man za kala ha au mutlaka akwai kauli ba da cewa gaba daya da man da maɗin ba sa zuwa wato za ba ta zuwa masuliya bayan man ko bayan ma walaisa bin mari amma wannan ƙaunin ba magana ba ce wadda take yardajiya ba magana ce wadda take yardajiya ba to a likufatin ka za isharatu wato malaman kufa suka ce za kamar na ishara yakan zo a matsayin mausuli suka kawo hujja da faɗin mawaƙi da jauti wa haza ta hamalina da ligo sai ce a nan kamar ya ce da jauti wallazi ta hamalina da ligo wa al hakanan al suka ce al ma takan zo a matsayin mausuli lilmazini a wajen mazini mazini ya ce an takan zo a matsayin mausuliya wala fashin hulfasal mala fashu ya ce akwai ya wato ya ce shi yana ya saba da wannan cewa al ba ta zuwa mausuliya ba ta zuwa mausuliya wa ayyulul urfi arif ayyu tana zuwa a matsayin mausuliya wadda take zamowa an rafa ta ga ma'arifa ita ayyu ana rafa ta ga ma'arifa kamar na ƙur'ani sun malanan zi'anna min kulli shi'ati na yuhumu a shaddu alar rahamani utiya wato ita al mafi yawan malamai sun ce tana zuwa suna mausuli mai ma'ana allazi da rassansa alman mazini da wanda suka dace da shi su sun tafi cewa mausuli ne harfi shine wato a cewa su suna ganin ba mausuliya ce ismiya ba ita al wadda take mausuliya to su mutanen kufa suka ce duk wani suna na ishara ma ya iya zuwa a matsayin mausuli to ita ayyo takan zo mausuliya amma sai a rafa ta ga ma'arifa wa ya amalu fi ha muƙaddama abinda aka gabatar a kanta shi ke aiki a cikinta kamar yanzu misali da nan zai anna min kulli shi'atin ayyuhu nan zai anna din shi ya aiki a cikin ayyu ayyu din maf'uli ne illa iyaka mabni ne bisa ramma an gina shi ne bisa ramma wujuban lalle muqbil wanda kuma zai zamo nan gaba yana nuna abin da zai zai zo nan gaba li kofatin a wajen malaman kufa a wajen malaman kufa to salisuha wasu akwai kauli da cewa a ba sai lalle abin da aka gabatar ba ne yake aiki a cikinta ta yi abin da yake ya zo bayanta ya aiki a cikinta kauli na uku filfi'ili idan fi'ili ne to ko da ya zo daga baya iya aiki amma idan suna ne dole sai ya gabata ne sai ya gabata sannan ne zai aiki a cikinta da ya zamo suna ne ba fi'ili ba has wato ya keɓanta alamatar furui alhiƙa sai ka niskar da alamar reshe binas a fili ka ce ayyuhu ja'a ayyuhum ja'a ayyuhuma ja'a kamar to wakila wasu malaman suka ce ƙatturafulin nukuri akan rafa ta ita ayyu ga nikira kamar misali a ce a ajaba ni yi ujibu ni ayyu rajulin indaka ko ayyu rajulaini indaka ko ayyu rijalin indaka ko ayyu mar'atin indaka ko ayyu mar'ataini indaka ko ayyu nisa'in indaka amma mafi yawan malamai suka ce ba dama a yi haka domin a sannan ayyu sai ta koma nikira duk ko masuli ma'arifa ne shi yasa misali a inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wasu alamun lazina zalamu ayyamin kalabin yankalibuna aka ce ayyu din ba za ta zama masuliya ba ana sai dai ta zamo ta istifhani sai dai ta zamo ta istifhani to ana sa mata alamomi na reshi a wata lugga wadda ibn kisan ya haka to a ce ayyuhum ko ayyahum ko ayyaihim ko ayyuhum ko ayyihim ko ayyatuhunna ko ayyatahunna ayyatihinna ayyatuhunna yace yana daga shaidun wannan fadin mawaƙi da yace izashta bahar rushdu fil hadisati farra bi ayyatiha qad qudir yace bi ayyatiha kaba yace farra billati qad qudir idza ishtabaha ar-rushd fil hadisati farra bi ayyatiha qad qudir ababa ji'uha mawsulatan lisa'al ubi ubi maji'uha mawsulatan lisa'alabi malan sa'alam yace gaba daya ita ayu bata zuwa mausuliya ya ce ita sai dai ta zo istifhami ko shar'iyya ba ta zuwa istifhamiya ko shar'iyya illa iyaka aka ce aiko ga hujjoji da yawa da suke nuna cewa ayyu tana zuwa mausuliya likufatin malaman kufa suka ce kullum mu'arrafin da an da abin da aka yi ta'arifinsa da an wusil li mausuli ya ya zamo an yi amfani da shi a matsayin mausuli aw bi irafatin ko duka abin da aka yi ta'arifinsa da da irafa li mausuli musul ya yi ai amfani da shi a matsayin mausuli suka ce yana daga irin wannan fadin mawaki da yace la amri la anta albaytu ukrima ahlahu ko ukrimu ahlahu wa aqudu fi afaihi bil asaili la'amri la'anta libaitu ukurimu ahalahu to su ya ce wato albaitu ɗin a nan kamar masuli ne kamar an ce la'anta lazi ukurimu ahalahu la'anta lazi ukurimu ahalahu saboda ahala ɗin an sada shi da masuli an rafa shi ga masuli shi yasa a wajen su ya iya zuwa a matsayin sila to mas'alatu ga wata mas'ala na'am eh akwai ya saba da sauran malamai a wajen yawwa a kan abin da ya tafi shi da shi da almajirinsa mazini sun ɗauki masaba ɗaya kenan mazini almajirin a hafashu ne to mas'alatu ga wata mas'ala بأل صريح الوصف سل ما فرلا والهلف في وصف مشبه جلاء ولابن مالك بآت ولجل ضرورة كظرف نول سم جمل ووصل غيرها مرى هشام بذات ليت أو أسى يرام لعل بأر بالتعجبية والبار باسم الفيل والكوفية بأمر مالك جنا بالعرف بعد ومثل سالكا في الظرف بقلة إسقاطه زعما يهل فيما هوى معنى الدواهي والرجل وليس جائزا لجل وامتنع بنيمة عند بحرين إذا وقع مرمرا للفائل أو بكان بذات شرط والجواب بانا أو قسمية وشرط رمنا معناه موصول وفاقد الجنة أما يلي أو الدعاء بالهبر ألوه أن آئل بعد أقر إن أرفت عليه جملة بفا تشمله ودفقه قد أرفه لكنه يجوز بالهرور غيبته في كل ما رميري تذكروا كان تو سل ككاو سلا sarihal wasfi a matsayin tsantsan sifa da al ga al al wadda take mausuliya silata tana zuwa sifa tsantsa kamar at-tahiru maitu mala da marahu kamar an ce allazi dahura ko almarubu amru kamar ka ce allazi ruriba amru a wato sifa wadda take tsantsa banda wadda ba tsantsa ba kamar abinda aka kawo shi a matsayin sifa gashi ba mushtaki ba kamar asalu to asalu ba ya zai iya zuwa sila alba saboda shi ta aka kawo shi sifa amma dai ba mushtaki ba ne ko kuma wato sifa wanda aka gina ta bisa suna kamar abdahu abdahu ko ajza'u ko sahibu ko rakibu a shi yasa in al ta zo tare da irin wannan sai a ce al ce ta ta'arifi ba mausuliya ba shine yace wal hulfu fi wasu mushabbahim amma furila banda af'alu tafrili af'alu tafrili kama abdahu din baya zuwa ma'anar silar al wal hulfu an samu sabani fi wasu mushabbahim a cikin sifa ta tashbihi sifa wadda take mushabbaha bil fa'ili jala ya bayyana wasu suka ce ba dama sifa mushabbaha ta zo a matsayin silar al wasu suka ce a iya kawo ta wanda suka ce a kawo ta kamar alhassanu wanda ibn malik ya yi yanke da cewa ita sifa mushabbaha ta iya zuwa a matsayin silar al kamar alhassanu kamar an ce allazi hasuna ibn hisham ma ya rinja a wato kauli na biyu shine a a sifa mushabbaha ba ta zuwa a matsayin sila a wato kuma saboda me saboda ita sifa mushabbaha tana da rauni kuma ta fi kusa da suna asali sila ta zama fi'ili jumla fi'iliya wanda wannan kauli na cewa ba daidai ba ne shine abin da ibn hisham ya rinjayar a muguni saboda ita sifa mushabbaha tana zuwa don tabbata ne yayin sauguha min haririn lazimin liharirin shi yasa ba a tawilinta da fi'ili ba a tawilinta da fi'ili to wannan kenan wani ibn malikin bi'ati ibn malik ya ce al-mausuliya ana iya kawo mata sila da fi'ili murari shine ma'anar atin din saboda baitin mawaƙi da yake cewa ma an tabi hakamin tora hukumatuhu walal asiri walazin ra'ayi wal jadali to ma an tabi hakamin tora tora shi ibn malik ya yi faɗa kenan a cikin alfiya a game da kawo fili murari a matsayin sila al ya ya faɗa a alfiya Allah ya taimaka ma na fi bai zo ba da ya zo da tuni mun je ko ko ya zo ma na fi bai zo ba ibnu malik ya faɗi wannan bayan ya ce wasu fatun sarihatun silatu al sai ya ce me wa kaunu habi murabil af'ali qal ko cewa a kawo fi'ili murari'i a matsayin silan mausuli kaɗan ne kamar shi wannan baitin na wato faras jago da yake cewa ma anta bil hakami turra hukumatuhum walal asiri wala zirra'ai wal jadali abin da ya faru a gaban wani halifa daga halifofi na sai ya zabo ga faras dago ga a haɗalu ga jariru a wajen sai wani balarabe mawaƙi ya zo bai san su ba sai halifa ya ce masa kaga wa'annan ka san su ai sai kaga wannan shine jariru wannan shine a faras dago wannan shine a haɗalu to an sana min tsakanin su zagegeniya ne shi a haɗalu da farar zaƙo suna ɓangare ɗaya shi kuma jariru yana ɓangare ɗaya shi yasa zage-zage ne tsakaninsu masu tsanani nan sai da ta kai ma aka rusa gidajensu ma akan don su je da zage-zagen da suke aka hana su haɗuwa to shi ba laraban nan yana goyon bayan jariru shine sai baito yake cewa fa hayyal ilahu aba harzatin aba harzatin shine jariru wa argama an faka ya ahdalu wa jaddul farad zaki at isbihi wa daqqa haya shi mahul jandalu to shine shi farad zaku yake cewa ya argama Allahu anfan anta hamiluhu ya zalhana wa maqaliz zuri wal hadali ma anta bil hakami turra hukumatuhu wal asili wala zin ra'ayi wal jadali shi balarama yake cewa Allah ya raya amma harzati Allah ya raya jabilu amma kai a haɗalu Allah ya rotsa hancinka kakan faras daƙo Allah waɗansa Allah ya sa dutse ya fasa hancinsa to shi ne shi faras daƙo yake cewa kai wannan Allah wadan Allah wadan hancin da kake ɗauka da shi ya ma abucin alfasha da magana ta ƙarya da ɓanna kai ɗinnan ba alƙalin da za a yarda da hukuncinsa ba ne shi ne ma an tabi hakami tora tora kamar ya ce allazi tora hukumatu ya sa shi ibn malik ya ce fi ilimrari iya iya zuwa a matsayin sila almasuliya illa iyaka ya ce kaɗan ne ya ce kaɗan ne to walimni malikin bi'atin wali jul da ruratu amma mafi malamai suka ce a kawo silar al fili murari larura ce ka zarafe a kamar zarafe ina misali kamar faɗin mawaƙi malla ya zalu shakiran alal ma'a fa huwa harin bi ishatin zati sa'a malla ya zalu shakiran alal ma'a kamar an ce alal lazi ma'ahu al din wannan mausuliya ce kamar an ce alal lazi ma'ahu wanda duk abin da Allah ya bashi baya gushewa yana gode wa Allah to wannan ya cancanta ya sami rayuwa mai yalwa ba ba ba, ba ya cancanci ya sami rayuwa mai yalwa aulis bi juma ko ko ga su ka zarfi aulis bi juma ko ko suna wanda yake jumla a kawo a kawo a matsayin sila al bisa a matsayin sila al kamar faɗin mawaƙi wato jumla ismiya kamar faɗin mawaƙi da ya ce min alƙaunin rasulullahi minhum lahum danat riƙabu bani ma'addi min alƙaunin rasulullahi min alƙaunin rasulullahi wato kama ya ce min alƙaunin allazina rasulullahi minhum yana daga mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikinsu to wa wasu lugairiha wa tashi nan wa wasu lugairi haɗin ya yi bayani akan sila al to zai bayani akan sauran siloli sila ta sauran mausulatu wanda ba al ba to ya bil hakami turahu hukumatuhu walal asili wala zirra'ai wal jadali kai ba mai shari'a bane wanda za a ce za a yadda da shari'arsa kai baka iya shari'a ba walal asili kai ba mai asali bane wala zirra'ai ba mai fahimta bane wal jadali ba wanda ya iya jayayya bane yayin shi ne abinda shi faras da ya faɗa yana raddi akan wannan balarabe to wanda yake cewa fa hayyal ilahu aba harzatin wa an wa argama an faka ya ahdalu wa jaddul faras da ja da isbihi wa daqqa hayashi mahul jandalu to to alhamdulillah na'am to
sallan magariba kamar la'asar sai ta same ni a mota halin tafiya
idan har sanda ka zo gida rana ta faɗi yauwa sallah ana rama ta ne yadda ta tsere waya ƙariha ala na hawi ma fatatu in ka na tarariyatan ƙaraha harariyatan wa in ka na safariyatan ƙaraha safariyatan shi yasa idan har rana ta faɗi dole za ka rama za ka rama ta sallar ƙasaru ne ma'ana inda ka zo gida rana ta faɗi yauwa amma idan ka zo gida rana ba ta faɗi ba to wannan man ma ka bari har rana ta faɗi ba ka yi ba to ko zola za ka raba ta a matsayin sallar zaman gida yauwa amma in ya zamo kafin ka zo gidan har rana ta faɗi to wannan sai ka rama ta a matsayin sallar tafiya to kamar kuma sallan magariba mm, da ta asuba mm.
su ya za a yi musu haka idan ana halin tafiya kamar kaka kamar idan na tashi yin sallan magariba eh, ina zuwa na bijani eh, sallar asuba magarin raka a ce ina zuwa na bijani haka to shi ne kamar ita kuma la'asar a zahar isha Eh.
ina yin su ƙasar eh ai daman an faɗa cewa shi koyin matafiyi da mazauni ya halatta daidai ne illa iyaka ka- karahiya ne karhancin har ya fi ƙarfi fiye da a ce shi mazauni ya koyi da matafi saboda idan matafi ya koyi da mazauni to waje ba hutu ba uhu dole ba sunansa ta kasaru ya bi shi ya cika sallah yawa amma idan mazauni ne ya koyi da matafi to matafi ya sallama daga raka'a biyu sai ya tashi ya kawo ragowar raka'a biyu shi ya sa da azahar am magarba wadda ba a yi mata kasaru da asuba wadda dama ita raka'a biyu ce kaga kenan ba magana karhanci a cikin cewa matafiyi ya koyi da mazauni ko mazauni ya koyi da matafiyi domin a nan ba wanda zai bar wani tsari nasa don ya bi tsarin limaminsa yawa tsarin limamin da tsarin mamun a nan ya zamo iri ɗaya ne yawa an fahimta ko? to malam Ah, to madalla shi shi kenan to alhamdulillah makaranta fatiha daya salatul fatiha uku